بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة ashirin da tara ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da sha bakwai ga watan disamba 1998 idan jama'a ba su manta ba muna karatun littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha للشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله a inda muka kwana a ƙarƙashin faslin da ke magana dangane da addu'o'in da ake yi kafin sallama mun karanta lafazin addu'ar farko da ta biyu har zuwa lafazin addu'a ta ainihin tara a nan ne sai muka samu hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ji ainihin wani mutum bayan da mutumin ya gama tahiya yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار manzo Allah ya ji wani mutum yana wannan addu'a annabi ya ce wa sahabbai kun san abin da wannan mutum yake roƙon Allah da shi kun san irin addu'a da kun san irin kalmomin da yake amfani da su yake roƙon Allah sahabbai suka ce Allah da manzon shi su suka sani manzo Allah ya ce wannan mutum da kuka gani na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi ya roƙi Allah da wani suna na Allah mai girma sunan Allah wanda ya fi kowa girma ismullahil a'zam wanda da zara an roƙi Allah da shi sai Allah ya amsa da zara an nemi wata bukata a wurin Allah sai Allah ya bayar da wannan bukata to sai babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya sharhin wannan hadisi ya ainihin ce wannan hadisi ya nuna akwai tawassuli wato addu'a ka roƙi Allah Allah ya biya maka bukata da ainihin kyawawan sunayen shi da siffofin shi maɗaukaka sai ce wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarni a cikin alkur'ani da yake cewa walillahi asma'ul husna Allah yana da kyawawan sunaye fad'uhu biha ku roƙi Allah da waɗannan kyawawan sunaye wannan ainihin wato aya aya ce ta ɗari da tamanin a cikin suratul a'raf jiya ainihin wato mun yi kuskure muka ce aya ta goma sha takwas aya ta ɗari da tamanin to wannan ainihin malami sai ci gaba da bayani da cewa amma yin tawassuli da wani abu sabanin wannan kamar ka ce don daraja annabi ko don haƙƙin kaza ko don alfarmar kaza ya ce to babban limami abu hanifa annu'manu dan sabit ya ba da fatawa da shi da manyan almajiran shi cewa yin haka ɗin wato haramun ne bai halatta ba a cikin addinin musulunci a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya ce abin mamaki da bakin ciki sai ka ga mafi yawancin mutane ba sa irin wannan tawassuli da wahala ka samu mutum yana cewa wani dan Allah yi min kaza sai dai ka je yana cewa dan daraja annabi min kaza ko kuma a ce Allah ya biya mana bukata kaza madadin ya ce amin don Allah sai ya ce amin don annabi ko amin don daraja annabi ita da wahala ka ji mutane su ne abin da ya shar'anta su ainihin wato watsar da abin da shari'a bata tabbatar da shi ba yace to wannan dai ainihin kuskure ne a ƙarshe sai ya ce shekul islam ibn taymiya na da littafi sukutun da guda wanda ya rubuta akan wannan mas'ala ibn taymiya ya yi littafi dangane da wannan mas'ala ainihin wato qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila ash-shaykhul allamatul albani yace ka nemi wannan littafi yana da matukar muhimmanci shine na zo mana da wannan littafi a jiya na nuna mana ainihin wato tahqiqi da takhriji da ta'liqi na ad-doktor sheikh rabi' ibn hadi al-madkhali wani babban malami a jami'ar islamiyya a kulliyatul hadisi sharif Allah ya ainihin wato albarkaci rayuwar shi sa'annan sai Muhammad Nasiruddin Al-Albani kuma sai ya ce sa'annan kuma akwai littafi shi ma da ya rubuta at-tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu yace wannan littafi shi ma ya tattauna matsaloli dangane da tawassuli ɗaya bayan ɗaya to shine nake son zan takaito mana matuƙa kwarai da gaske abinda manufar wannan littafi na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake dauke da ita a wannan ainihin mas'ala ta tawassuli jama'a mas'ala ce mai muhimmanci tunda ta shafi aqida matsala ce mai muhimmanci domin matsala ce wadda yake ana nuna maka abin da shari'a ta amince da shi ne ma'ana yadda za ka roƙi Allah Allah ya biya maka bukata kar ya zama garin neman bukatar ka kuma ka je ka fusatar da Allah kaga lallai sai a koya maka abin da za ka jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya na farko dai ka faɗa wa Allah kalmomin da zai ji daɗi ya yarda da kai na biyu kuma kai kuma buƙatar ka ta biya kaga al'amari ya tabbata yadda ake nema kenan ka yarda da Allah kai kuma Allah ya yarda da kai ya biya maka bukata amma ya zama ko dai ka ainihin faɗi kalmomin da za su fusatar da Allah Allah ya ki biya maka bukata kaga kaya ainihin asara biyu kenan ka fusatar da Allah kuma bukatar ka bata biya ba ko kuma ka fusatar da Allah Allah ya biya maka bukatar ka akan yayi maka istidraji ya wulakanta ka domin duk sanda kaga cewa kana saɓon Allah ko ka saba ma Allah Allah ya biya maka bukata to wannan ba a kiranta karama ba girmamawa ake kiranta ba ana kiran wannan al'ihana Allah ya tozarta ka duk sanda kake cin mutuncin Allah kake shirka kake bid'a kake saɓon Allah kaga bukatar ka na biya wallahi Allah baya kaunar ka ne azhabtum tayyibatikum fi hayatikum mid-dunya duk ka gama jin daɗin ka a nan duniya wastam ta'atun biha ka gama morewa ranar alkiyama sai Allah ya ce fal yawma tujzauna azabal huni a yau kam tun daga ran da za a ɗauki ranka har kiyama sai Allah ya ce yau za a yi maka sakamako azaba ta wulakanci Allah ya shiryar da mu a jiya dai muka ce dama a takaitan takaitawa abin da ake nufi da tawassuli dangane da waɗannan bayanai da muke shine me wato neman kusanci zuwa ga Allah muka kawo fassara daga manya-manyan malamai tun daga kan sahabbai da tabi'ai har zuwa kan al'imamu ibnu kafirin ya ce duk malaman musulunci waɗanda ake ɗaukan tafsiri daga gare su haka suka fassara wannan aya cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wattahu ilaihil wasila ya ku muminai ku ji tsoron Allah ku nemi kusanci zuwa ga Allah ina ma'ana kusanci aka ce da ayyuka nagari muka ce kuma duk aiki ba zai zama nagari ba sai ya cika sharuɗa biyu sharaɗi na farko ya zama kayi shi dan Allah saboda Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina ba wai umarnin mutane kadai aka cewa su bauta Allah ba sai da aka ce wajen bautar su tsarkake addini ga Allah jama'a mun fahimci wannan sa'an nan kuma ya zama wannan aiki ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda Allah ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih wanda duk yake fatan ya saduwa ta gari da ubangijin shi a ranar gobe alkiyama falyamal amalan saliha to ya aikata aiki nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kar ya sake ya hada ainihin Allah da kowa ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace duk wanda ya aikin da yake babu sa hannunmu a jiki wannan aiki an mayar mishi ma'ana yanzu dai zai yiwu ka samu ainihin cek na wani banki ka tafi kawai ka rubuta a fitar da naira dubu kaza ba a ga sa hannu na ainihin wannan wanda yake da account wanda yake da asusu a wurin ba zai yiwu ba zai yiwu ba to duk wani ibada duk wata ibada da ka sani kar ka sake ka yi ta sai in manzon Allah buga tambarin shi a jiki sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba ko ka je ketare boda ba a ce ba mashiga jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to a takaitan takaitawa shari'ar musulunci ta shar'anta ainihin yin tawassuli addu'a in za ka roƙi Allah an shar'anta ka roƙi Allah to ana son ka bi ɗayan hanyoyi guda uku don haka wannan ainihin tawassuli na farko shine at-tawassulu ila Allah ta'ala bismin min asma'ihil husna ka roki Allah da wani suna nashi kyakkyawa daga cikin kyawawan sunayen shi ko wata sifa tashi daga cikin sifofin shi madaukaka kamar ka ce Allahumma inni as'aluka bi annaka rahmanur rahim al-latiful khabir an tu'afiyani ya Allah ina roƙonka kai ne dai mai rahama mai jin kai Allah kai ne mai tausasawa mai ba da labarin duk ayyukan da bayi suke Allah ka bani lafiya Allah ka biya min bukata kaza Allah ka ji kan iyayena Allah ka ji kan malamaina Allah ka yi mini kaza duk waɗannan addu'o'i kaga ka roki Allah ta hanyar wasu sunaye nashi ko wasu siffofi nashi to wannan ainihin shari'ar musulunci ta shar'anta dalili akan haka don mun kawo dalilai daga cikin alkur'ani kuma hadisan da muka karanta akan haka waɗannan na cikin wannan babi su kansu dalili ne akan haka ajiya duk mun karanta su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to don haka shari'ar musulunci tana neman ka da ainihin duk sa'an da bukata ta kama ka sai ka ainihin wato takaitu akan abin da ta nuna maka jama'a mun fahimta abu na farko kenan abu na biyu at-tawassul ila Allah ta'ala bi amalin salih qama bihi da'i ka roƙi Allah maɗaukakin sarki da wani aiki na alkhairi wanda kai da kanka ka aikata ka roƙi Allah da aikin da wani annabi ya aikata ko wani shehi ko wani waliyi ko wani bawan Allah na gari ka ce ya Allah maɗaukakin sarki don karamawa ne ko don sallawa ne Allah kai mini kaza a'a sai dai ka roƙi Allah maɗaukakin sarki da aikin kai da kanka kai jama'a mun fahimci wannan in abin ya haɗa da wani malami to sai dai ka je wurin shi maka addu'a in ya gama maka addu'an nan sai kuma ka ɗaga hannu ka ce ya Allah maɗaukakin sarki ka karɓi addu'ar da malam wane ya mini to wannan babu laifi sahabbai suna yin haka wani makaho ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ka roƙa mana Allah ido na ya buɗe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin sa wannan mutum yayi alwala yayi sallah raka'a biyu manzon Allah ya ce to ka fuskanci alƙibla ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya roƙi Allah Allah ka bude mishi idan shi ka bashi lafiya ka warkar da shi da annabi ya gama sai ya ce to kai kuma ka ɗaga hannu ka ce Allah ya karbi addu'ar da ne maka to babu laifi wani malami na sunna ba malamin bid'a ba ba malamin tsafi ba ba malamin dariƙa ba ba malamin bid'a ba malamin sunna aka ce mai bin sunna wanda yake mutunta manzon Allah yadda ya kamata ya mutunta shi yake mutunta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake babu bokanci babu tsafi babu tsurku hanya lafiyayya yake bi sai ainihin ya roki Allah sai kai kuma sai ka ce Allah ka biya mini bukatar da wani ya roka mini a wurinka wannan hadisi sahihi gashi na wannan makaho al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to aiki na gari kuma ya halatta ka roƙi Allah da shi ka ce ya Allah saboda biyayyar da ne wa iyayena yanzu ba sallah ta kusa ba sai ka sai buhun gero guda goma ka aika mahaifanka a tamfa ce man shafawa ne ayyukan alkhairi ne sai ka ce ya Allah saboda wannan aikin alkhairi da ne wa iyayena Allah ka biya min bukata kaza wallahi mutane sun kasa gane wani sirri game da wannan harka wannan uwa taka da wannan uba naka kai ne ka wulakanta su amma suna da girman daraja a wurin Allah duk yadda ka ɗauke su kafirai ne jahilai ne ba su san ilimi ba suna da girma a wurin Allah matukar ba su taɓa haƙƙin Allah game da kai ba dole sai ka bi su Allah ya ce wa wasainal insana bi walidayhi husna dan adam Allah ya ce in ne maka wasiya ina jan kunnanka ka kyautata wa iyayenka fa fa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma Allah ya ce amma in suka nemi rikici da kai akan ka afka abin da ya fi ƙarfin ilimin ka suka ce kai shirka ko kai bid'a ko ka aikata wani aiki na haramun Allah ya ce kar kai musu fa'a amma nan take sai Allah ya ce wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ka fa kyautata musu fa a duniyan nan duk shirkar su duk kafircin su duk maguzancin su duk giyar da suke siyarwa in karuwa ce uwarka Allah ya kiyaye Allah ya ce wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ka kyautata musu fa a duniyan nan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko duk abin da ya saba shari'a shine ba za ka yi ba to wannan uwa taka yanzu yadda azumi din nan ya kusa ka ɗibi atamfofi ka ɗibi geron kunu ka sai firiji ka sai duk injin daddage duk aikin alheri ka je ka kai mata in ka kai mata sai ka ce to goggo ko baba ko inna ki yi mini addu'a wallahi za ka ga karɓan addu'a a wurin Allah da ka san yankan reza baka gane sirrin matsalar bane wannan boka da kake zuwa kake ya cinye kuɗinka kuma kai asarar imaninka Allah ya biya maka bukata ya wulakanta ka Allah ya ga dama ya ki biya maka bukata kai asarar duniyarka da lahirarka wannan uwa taka bakinta yana da wani sinadari a wurin Allah na karban addu'a fiye da yadda kake tsammani al-Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin wani rahibi wani mai bautar Allah a cikin bani Isra'ila wannan mutum yana bautar Allah masallaci ya je gina a daji saboda bautar Allah ibada kadai yake yi dare da rana yana cikin addinin bani Isra'ila dama malaman Yahudawa sai su je can bayan Allah na gari cikin daji sai su ainihin gina masallacinsa a can daji in dare ya sai dan dauki yan fitilar kwai ko a ci balbal ko fitila abin nan mantir sai dora a can sama yadda kowa zai rinka gani gashi nan ala habbi qawli sha'ir tudhi'u zalama bil isha'i ka annaha mararatu man rahibin mutabattali wa tudri fatital miski fawqa firashiha naqumu dhuha lam tantafiq an tafadduli imran qais ya ce mata ta haske a wurinta kyauwa ne mutum ya ce ai in kaga tana haske ya ce kai ka ce fitila ce ta rahibi in dare ya rahibi malami irin waɗannan na fastoci sai ya ɗora fitila a can kan masallacin shi mai haske to wai sai imrul qais yake kwatanta hasken matar shi da wannan in dare yake nan yace in hantsi ya kuma na umu duha yace ni mata ta bata fita aiki bata zuwa jajjage sai ta koma kuma ta kwanta tana baccin ta saboda mukami da annashuwa yace nan tantafiq aikin da za a yi mata ma ba ma sai ta bada umarni ba an tafaddulin saboda isa da mukami ashahid shine wato ruhuban waɗannan malamai na yahudawa haka suke ɗaukan fitila sai su ɗaura to shine shi wannan mutum juraiju sunan shi sai je gina masallacin shi a daji ran nan sai uwar shi ta zo neman shi ashe na cikin sallah to sallar nan da yake nafila ce biyayyar uwa ɗin nan kuma farilla ce to yana cikin sallah sai ji tana kiran shi juraiju juraiju Juraiju ta kira shi so uku bai ansa ba yana cikin sallah sai ce ya Allah ga uwata na kira ga kuma sallah ina yi sai ji zuciyar shi ta fi natsuwa akan sallah sai ya ci gaba ta sake dawowa rana ta biyu rana ta uku sai abin ya mata zafi ta ce ya Allah wannan ɗani na haife shi amma so uku in zo in kira shi ya ki ansawa Allah kada ka ɗauki ran shi sai sun yi arba da karuwai jama'a ina son ku dubi wannan abu malami ne na ɗaya kenan ibada yake Allah yake bautawa amma ku dubi kalmar da uwar ta faɗa fa ana nan ka shi kenan sai yahudawa dama yahuda duk inda sharri ya fara a duniya to ba yahude ne ana nan sai yahudawa suka yi taro wai jurai jurai shi kaɗai ne ustaz duk mu ba mu tsoron Allah shi ne kawai zai je gida masallaci a daji sai wata karuwa ta ce ku bar matsala a hannuna wallahi sai ya gudu ya bar masallacin mu za a nuna wa bauta Allah da tsoron Allah da wani dangalallen wanda ka kaza kaza kaza kaza duk ba haka suke shegantaka ba irin waɗannan yan iska mun fahimci wannan da kyau ko ta ce wallahi sai ta fitine shi ba annabi Musa ma ba haka suka yi mishi ba bani Isra'ila ba su da kunya tsirara suke wanka sai a haɗu ana swimming pool ana kurmi a wuri ɗaya annabi Musa sai koma gefe guda yana yin wanka saboda yana jin kunyar abin kunya ne ka tike sintir kana wanka cikin maza da mata sai suka ce kun sa abin da yasa Musa bai zuwa ai wanka ai kurma da shi gwaiwa yake da ita annabin Musa suka yi sharri annabin Allah annabin Musa hadisi sahihi yana cikin sahihul Bukhari sai da Allah ya nufin barrantar da annabin shi ya tube yana wanka ya gama wanka tufafin shi ya zo zai dauka sai dutse ya ruga da gudu ya bi dutse yana cewa dutse tsayan ɗauki tufafi na har ya shigo cikin gari suka ga halittar shi sannan sai suka ce ashe ma ƙarya ne abin da ake faɗe game da Musa to bani Isra'ila kenan sun ci mutuncin annabin su balle wani malami kuma za su raga mishi wannan karuwa to ashe kusa da masallacin Jurayju akwai wani makiwaci in ya je dawo kiwon dabbobin shi sai zo jingine su da daddare jikin masallacin Jurayju in gari yawa ya tafi sai ta lallabo ta rinka lallashin wannan ainihin abin nan wannan makiwaci har ya zina da ita har ta samu ciki ana tambayar ta ke ina kika samu ciki kuma a lokacin su abun kunya ne mace ta ciki yanzu ku duba yadda rayuwa ta kasance yanzu har ya zama yanzu abin sha'awa ma a ce wancan ta yi ciki kafin ta aure ya zama abin yayi yanzu al'ada ce da ta arna waɗanda ba su damu da addini ba amma yanzu ya zama kamar Allah ya kiyaye to shine ina kika samu ciki ke kina son bala'i ya sauka a garin nan ne sai ta ce juraiju ba ku ga kullum da yamma ina yin wajen masallacin shi ba ka ji sharri ko shi yasa wallahi sharrin mata ka rinka a'udhu billahi min sharrin nisa tun daga kan matarka har kowace ka ce Allah ya tsare ka daga sharrin su manzo Allah yana hudu ba shi ta karshe cewa yake babu masifar da na barwa maza a baya na irin mata mata da ka gani su ne danja ta daya duk wata musiba da ka gani to sharrin su ka roki Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga sharrin su karka ce haba su din ne ai wani malami ya rubuta littafi babba duk ya tattara sharrin mata a jiki ɗaya bayan ɗaya sai bai samu mata suna ɗiban ruwa a bakin rijiya yace duk sharrin ku na gama da shi a cikin wannan littafin sai wata ce Allah kai malam kai kokari ka mu gani ta karba ta karba sai ta saka littafin haka cikin rijiya fuf sai ta ce ka rubuta wannan Allah ya kiyaye sai ka roki Allah ya tsare ka daga sharrin su to haka al'amari ya faru aka ce juraiju ka san dama duk inda ka ga waɗannan fasikai yan daudu karuwai yan iska din nan to duk inda suka ga wani malami wani salihi wani bawan Allah wallahi haushin su suke ji kullum so suke a ce musiba ta faru gare shi juraiju din ya miki ciki ta ce juraiju mana kullum ba ku gani na da yamma ina wajen masallacin shi a dama malaman nan aika za kaza aika za kaza sai kowa ya zuro magirbi ne da fatanya sai aka taho wurin juraiju juraiju kuma kullum sallah yake shi wali ne kullum sallah yake haka zo aka same shi juraiju yana sallah to uwar shi ma ta zo ta same shi sallah yake juraiju sallah yake yi sai aka ce kaga jiraijin nan uwar shi ma ta kira shi bai ansa balle mu wasu mutanen gari a fasa ɗakin nashi aka fara dukan masallacin shi da gatari sai leko lafiya suka jawo shi suka ce lafiya sauko ka gani suka daka shi yadda suke so suka rushe wannan masallaci nashi dama kaɗan suke jira dai kana addini kaɗan suke jira da kai da zaran matsala ta faru duk sai a yayata ta to shikenan wannan matsala suka ainihin ci mutuncin shi sannan ya ce mene muku suka ce wannan matar wannan cikin waye shi sai ce to na gane inda matsalar ta fara ya ce aje a kira babata aje a kira ta ana kiranta ta zurce to gwaggo ke kika yi addu'a na shiga wannan halin ya ji ta sanda ta faɗi waccan kalma da ta ce Allah karka ɗauki ran shi sai sun yi arba da karuwai yana sallah to amma sai ce to yanzu kuma sai ki sake roƙon Allah Allah ya fishe mu lafiya ba ayatul kursi ta ja ba bata sauke falaki da nasu ba bata ja laqad ja'akum ba babu wata aya tana cewa Allah ka fitar da shi dan ka san bakin uwar nan taka yana da albarka daga cewa Allah ka fitar da shi shikenan ya tashi ya sallah ya roki Allah sai ya ce ku miko jaririn ana miko mishi jaririn da ya tsikari cikin dan sai ya ce ya babus man abuka kai jinjiri waye ubanka sai yaro ya ce ra'il ghanam mai kiwon awaki ai sai suka karɓa yaro kuma suna shafar tabarriki jikin juraiji juraiji waliyin Allah ne barakallahu kaza kaza kaza kaza kaza sai suka ce za mu gina maka masallacin ka na zinare madadin na tabo sai ce a a amai da shi yadda yake abin da yasa na kawo mana wannan dan ka san matsayin addu'ar mahaifiyarka wannan matsala da ta kakare maka ka je ana ta yanke yanke ana ta roƙon Allah shin ka tuna mahaifiyarka ka tuna ‘yar gwaggon nan taka da ke ƙauye tana can cikin wahala? Ka je ka kai musu alheri su maka addu'a, wallahi duk addu'o'in irin waɗannan sai su fi irin waɗannan da kake ganin cewa su ne malamai su ne ka su maiwa ya yi ƙarya, maiwa ya yi bidi'a, Allah yana jin haushin shi, yaushe zai ce Allahumma Allah ya karba, maiwa ya ci haramun. Amma wannan ‘yar tsohuwa da kyar za ta ɗan samu ɗan taushe ta sha, sai ta murna, da kyar za ta ɗan samu zogale, da kyar za ta samu tattasai ta ɗan haɗa, bakinta na da tsarki. da ta ɗaga hannu ta ce Allah ka yi mishi kaza Allah ka sa mishi albarka yanzu sai kaga Allah ya buɗa maka al'amari sai a ce wani al'amarin shi yayi nisa shi yasa babanka babarka kawunka kakarka yan uwanka ka sadar da zumunta sai kaga Allah ya yaukaka rayuwarka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan sai aka samu a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ba da labarin cewa akwai wasu matasa guda uku sai suka yi tafiya suna cikin tafiya sai dare ya yi ga su kuma a tsakiyar daji kuma sai hadari ya taso ma'ana gaba kura baya siyaki kenan ga ruwa ya taso ga hadari ga kuma tsakiyar dokar daji suke ciki sai suka yi shawarar bari su shiga cikin wani kogon dutse suna shiga cikin kogon dutsen sun fake ruwa kenan sai wani dutse ya gangaro daga can saman wannan babban dutse sai zo sai toshe kofar kogon to kaga duk wanda yake cikin rami bai da karfin tunkuro abin da ke wajen shi saboda haka duk gudunmawa suka yi su uku suka kasa sai ɗaya ya ce to yanzu ba sai kowa ya lalaba jaka aikin shi na alheri ya ga me ka taɓa yi tsakaninka da Allah to jama'a yanzu halin kuncin man fetur da aka shiga da tsadar abinci da wahala da komai kowa ya dubi menene ya taɓa yi tsakanin shi da Allah ya roƙi Allah ku gan Allah bai fishe mu ba to amma wallahi wani sai laluba cikin akwatin shi na alheri babu ko kati ɗaya to ka gan da matsalar take ɗaya kam da ya laluba sai ya ce to ya Allah ni kam na kasance ina da uwata da ubana tsofaffi ne tukub na kasance nakan tafi yawo a daji in nemo musu abin da za su ci idan na dawo gida kuma sai in biyo wurin raƙuma na in ɗibo musu nono da za su sha to wata rana sai na dawo sai na samu iyaye na sun yi bacci saboda ban dawo da wuri ba ga abinci na samo musu 'ya'yan itatuwa ga nono na kawo kuma na kasance ba zan ba mata na da ƴaƴana da bayi na su sha ba sai iyaye na sun sha sun rage to ga iyaye na sun yi bacci yace sai na tallafe wannan ƙwarya ta nono haka ina tsaye ƴaƴana na ta kukan yunwa in ba su su sha sai na hana su har sai da asuba ta yi alfijir yake to uwata da ubana suka sha suka koshi sannan na ba ƴaƴana da matana wato na gabatar da iyayena kenan akan matata da ƴaƴana da bayina sai ce ya Allah wannan abu da nai idan har kai ka san nayi domin ka ne kaga anan fa babu yaudara domin ko riga kun shiga wani wuri ne da bahaushe ke kiran shi ihun ka banza duk salati in kai ka shiga cikin amman yujibul mutarra idza da'ahu ba wanda yake jin ihun ka a lokacin nan sai Allah shi kadai Allah kuma ba a samun kusanci gare shi sai da aiki na gari riya kake yi shirka bid'a to a ran nan fa babu riya in ka yi zikiri da karfi duk Allahumma la la la la dinka duk ba wanda ya ji sai Allah dan haka sai ka yi yadda Allah yake so to da yake wannan mutum Allah ya ga zuciyar shi cewa yayi wannan abu ne tsakanin shi da Allah sai wannan dutse sai ya ainihin dan bude kaɗan haka sai dai budewar bata isa su fito ba ina ma'anar wannan Allah ya karba aikin shi kenan ya yi tawassuli ya roki Allah ya buɗe halin da suke ciki saboda ayyukan shi nagari shine biyayyar iyaye ya ce to ni kam nawa ya ƙare sai kuma wani ya tuna nashi na biyu ya ce ya Allah ni kuma ina da wata ‘ya wadda kawuna ya haife ta wato ɗan uwan ubana na fitinu na jarabtu da wannan son ‘ya wato ya yi duk yadda zai yi akan ya zina da ita taƙi saboda baiwar Allah ce ta gari ya yi juyin duniya sai ta yadda rannan sai ta shiga halin kunci da talauci da wahalar rayuwa sai ta zo yau sai ta ce to bari ta sallama wa bori kai ya hauko ma'ana bari ta sallama ainihin wato kanta bori ya hau ya yadda za ta yau ba abinci ba atamfa ba kayan rayuwa sai ta ce yau ta yadda ya ce ya ɗiba ainihin wato maƙudan denare maƙudan kuɗi ya bayar wanda yake kuɗin nan kiyasi daidai da kudin Najeriya in ka lissafa ya ba ta ainihin wato dinare ainihin ɗari ne da ashirin gwargwadon kudin Najeriya kusan naira dubu ɗari biyar rabin miliyan dan Allah rabin miliyan wacce ya ce ba za ka aure ta ba yanzu in dai aure ne za a yi na shari'a in ma za a bi aure wanda yake babu takallifi a ciki da da yar da gida da mota duk sai ka samu abin da za ku zauna har mata hudu ma sai ka aura a waɗannan kuɗi to amma yace sai ya ɗibi dinare ɗari da ashirin ya bata don ya zina da ita haka za ka ta yanzu suke yi ga uwar shi can tana da bukata a sai mata atamfa a sai mata ɗan firiji da za ta ɗan rinka shan ruwan sanyi da azumin nan a ɗan sai mata ɗan kula da zai ɗan rinka aje mata kamu a ɗan sai mata woma na ɗaki da zai ɗinɗima ta ta tsufa duk ba zai ba sai je ya samu wata 'yar iska mummuna ka ganta gata nan yadda ka san an aje diga wallahi sai ga yana wahala akan ta miliyan goma ne miliyan kaza ga sunan yan mata sai ka ga yanzu yan mata suke hawan motoci irin wannan kai kana nan ka gama bokon ka tun farkon boko ku ne yan farkon boko lada ladan boko an baka yan lada ka ta tsufa ana zuwa danja tana tsaye da ku kana ta nishi tana kokarin ta mutu kana janyewa har Allah ya sa a daga danja ita ko yar banza sai ta tawo da wata mota shu sai ta yi numfashi ma ba ta tsaya motar saboda mukami don wulakanci sai ta ɗauko salula za ma ta yi a wurin wai ita saboda lafiyar motar ta ma ta san motar ta ma ba za ta mutu ba yanzu ma magana ma za ta yi ma a mobile kuma wani ne kawai ya ɗaure mata gindi ya sai mata ga uwar shi can tana da bukata ga limamin su can wanda in ya mutu limamin nan za a ɗauko a ce to zo ya mai wanka ya mishi likafani amma bai damu da liman ba bai damu da uwar shi ba bai damu da uban shi ba dattawan anguwarsu duk bai damu da su ba ina malaman da suka karantar da shi yana jami'a yana primary school yana secondary school ina malaman islamiya ina malaman allo duk bai damu da su ba ina liman da ya mishi hudu ba da aka mishi haihuwa da aka haife shi duk bai san waɗannan ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yace ya ɗibi kuɗin nan ya bata dinare ɗari da ashirin da yake wannan baiwar Allah tana da tarbiyya ta gari har ya tsuguna zai sadu da ita sai ta ce ka ji tsoron Allah kar ka sake ka buɗe abin da aka rufe ba da izinin shi ba ba da ka'idar shi ba wannan farji in ba sadaki ba babu abin da zai halatta maka shi duk yawan makudan kuɗin nan ba za su halatta maka shi ba yace sai tsoron Allah ya kama shi sai yana makyarkata sai miƙe yace ta tafiya ma ya fi mata waɗannan kuɗin sai ce ya Allah wannan abu da na yi idan na barta ne saboda kai Allah ka buɗe mana halin da muke ciki sai dutsen nan sai ya ƙara matsawa kaɗan kun ga waɗannan fa sun ga karama jama'a dutse ya ƙara matsawa kaɗan amma dai bai isa su fita ba to a can baya ina son ka dawo ka duba wancan ɗa da ya ce yana gabatar da uwarshi da uban shi akan matar shi ma'ana duk sa'an da kake son zaman lafiya a rayuwarka ya kamata ka lura da wani abu shine lallai sai ka mutunta uwarka da ubanka akan matarka to kuma hanya mafi lumana shine to kowanne ka bashi haƙƙin shi gwargwadon yadda ya kamata kar ka cuci matarka saboda uwarka kar kuma ka cuci uwarka saboda matarka to amma duk yadda za ka yi ƙoƙarin haka in suna haɗa wuri ɗaya to za a samu matsala shi yasa ya kamata in son ka samu ne kana da hali uwarka na daban matarka na daban sai ga an zauna lafiya kowa yana sha'awar kowa in ba haka ba sai zama kishiyoyin juna to daga nan kai sai ka zama a tsakiya duk wadda kai wa sai wannan ta ce ai ita dama ba a damu da ita ba ai ni dama na gama shan wahala da kai ka je ka ɗauko wata ita take jin daɗi ita take kaza wannan kuma ta ce ai ni dama na san ba amfani nake da ita ba wannan tsohuwar ita kafi damuwa da ita kaza kaza kaza kaza to wannan ita ce babbar matsala da maza suke shiga lallai ya kamata su faɗaka akan wannan abu na farko kenan abu na biyu ke kuma da zaki kokarin ki janye hankalin shi ya tare a kanki tsakaninki da Allah ke za ki so a ce wannan ainihin miji ku samu ɗa da shi ɗan nan ya zo ainihin ya wulakanta ke koma kan matar shi haka ba ki so haka ba to wannan da kika gani uwar shi ce ki bar shi ya kyautata mata ki mishi nasiha ki jawo hankalin shi ya bi uwar shi ya bata hakkinta ke ma kuma ya baki naki hakkin lallai ya kamata a lura da wannan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to sa'an nan sai ɓangaren wannan ainihin wato ya da wannan ya ɗibi dinare dubu ɗari zai yi lalata da ita yanzu secondary school ko waɗanda suke colleges ko waɗanda suke polytechnics ko kuma waɗanda suke tc ko waɗanda suke jami'o'i a ce kana matsayin malamin makaranta ko kuma kai ne director ko kuma kai ne vice chancellor ko kuma kai ne wani mukami da ke da shi a jami'a ka ce ba za ka yi mata abu tsakaninka da Allah ba sai ta ɗauki kanta ta bayar wani irin wulaƙanci kenan ya zama wasu suna can sun bi dare suna ta karatu mazansu da matansu jarabawa na fitowa sai su faɗi wannan kuma sai ta tafi gantalinta cikin gari ta je asbahin fari ta dawo da manya-manyan kaji a leda da fan ice da duk wani abin tsotso da abin sha ba ta karatun komai ba ana zuwa kuma ita tana da leakage tana da sirrin wannan jarabawa ta san duk abin da yake faruwa ba ta komai ba amma sai ta fito ita ce take da ainihin first class ba ta karatu ba saboda ta ba da kanta an yi zina da ita ma'ana kai ba za ka ji tsoron Allah ba baka ganin annabi Musa alaihi salatu wassalam kame kanshi ya ta sanadin haka ya samu ainihin mata ya ga yan mata guda biyu sun zo ɗiban ruwa sun janye gefe guda ana turere ne suka ce su ba za su shiga turere ne ba ya ce ya ku waɗannan yan mata ko ya kuka tsaya gefe guda suka ce wannan turere ne ba za mu iya shiga ba ubanmu kuma abin da ya sa ka ga muna zuwa nan ma ubanmu dan ya tsufa ne ba dan haka ba me zai kawo mu muna yan mata mu zo muna turere ne a cikin maza annabi Musa da ya ga mutuncin su sai ce to ku tsaya gefe guda ya je ya ɗage musu wannan dutse na wata rijiyar ya ɗibo ruwan ya shayar musu da dabbobinsu suna komawa gida sai ɗaya ta ga ta fa samu miji ta samu mijin aure saboda me wannan yana da ƙarfi da zai iya ɗaga marmara ya buɗe ruwa to yana da ƙarfin da zai nemo mana abinci kenan tana zuwa da ta bada labari ga ubanta sai ta ce ya abatista a jirhu baba wannan ka ɗauke shi aiki a gidan nan kaga dabara ta yana nan yana aiki ai alhamdulahi ana nan sai al'amari ya daidai ko to shine sai ta ce a ɗauke shi aiki annabi musa alaihi salatu wassalam lokacin da aka zo aka ce ya zo ana kiran shi suna cikin tafiya aka ce sai hancin zan iska ta ɗaga hancin zaninta sai ya ce to abin da za a yi ku dawo baya idan muna cikin tafiya hanya ta canza dama ko hagu ku ɗauki tsakuwa ku wurga kai ya ga tsiraicinta ƙwaurinta hancin zaninta iska ta ɗauka kada ya gani imamu shafi'i duk ƙarfin hadda shi ya ce akwai ran da hadda ta taɓa rikice mishi lafiya waki'u ya biya mai karatu imamu shafi'i hadda a wurin shi aka ce yana karatu sai bankara littafin haka saboda yadda ka san kamara haka idan shi yake da idan ya gani kawai ya zauna a kwakwalwar to amma ran nan sai yau karatu karatu ya ki haddatuwa sai da wurin malamin shi ala gafata malam yau fa karatu ya yadda ya kamata waki'u ya ce ka bincika ne wa ka saba Allah wani wurin shafi'i ya ce ya bincike duk gaba ɗaya sai ga ashe da ya dawo makaranta ya ga wata mace tana tafiya iska ta ɗaga ƙaurinta ya gani wakiu ya ce abin da ya faru kenan kaga ƙaurinta yaushe habba za ta yiwu yanzu ne baka gani ba duk gaba ɗaya baki ɗaya shine ce shakautu ila waki su a fahami fa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala inna ilma nurun wa nurun lahi la yahuda li asi yace naje na ce malam Allah gafarta malam karatu ya ki wa yau yace ka duba kai saban Allah ne ilimi kuma hasken Allah ne mai saban Allah ba zai same shi ba duk sanda ka kana saban Allah Allah baka ilimi Allah baya kaunar ka ne in ba haka ba Fir'aun yana da ilimi ai Iblis yana da ilimi ga karatu ga komai amma sai zama mai babu amfani karatu saboda haka ya kamata jama'a mu fahimci wannan annabi Musa alaihi salatu wassalamu sai wannan yarinya ta ga aminci daga wurin shi tace inna khaira manista ajartal qawiyyul amin wanda ya dace ka ɗauka ya kai baba shine mai ƙarfi kuma amintacce ta ga ƙarfi wajen iya neman abinci ta ga kuma wajen riƙon amana to sai ka duba ka gani tsakaninka da Allah wannan ya da za ka ɓata a jami'a ko a sakandare ko a polytechnic yar wani ce kamar yadda wani sahabi ya zo ya ce ya rasulallah saurayi cikin sahabbai ya zo ya ce manzo Allah ya halatta mishi zai yi zina sahabbai suka miƙe haya haya manzo Allah ya ce a ba ruwanku ba wurinku ya zo da fatawa ba wuri na yazo manzo Allah ya ce matso nan kusa duk matsala ta zo gaban shi sai maganin ta kai kana son ka je kai zina ka zo a halatta maka ya ce eh manzo Allah ya ce kana da uwa ya ce ina da ita ya ce zaka so ka je zaka so ai zina da uwarka ya ce a kana da kanwa duk annabi ya lissafa mishi kwatankwacin dangin shi mata ya ce duk ba zai so ai zina da su ba sai annabi ya ce wannan da kake son ka je kai zina da ita uwar wani ce ko yar wani ko kanwar wani ko makamancin haka sai ce ya rasulullahi na tuba ka roki Allah ya yafe ni manzo Allah ya shafa gashin makon kwadai shi gashin gaban goshin shi yace Allah ka shiryar da shi Allah ka yafe shi yace tun daga wannan rana Hassan da yake bada wannan hadisi yace bai sake tunanin yayi zina ba ma balle magana ta zo mishi baki to ashe wannan ya nuna kai da kake son a matsayinka na malami na makaranta kai amfani da mukamin ka je kai zina da ita don ka bata jarabawa ka cuce ta ka lalata tarbiyyarta kuma ita tarbiyyar mutum nawa za ta lalatar sau da haka lallai ne sai a dubi wannan matsala wallahi tallahi cin amanar ya kai cin amana jama'a mun gane wannan da kyau ko sa'an nan ke kuma da za ki je makaranta kina da mutuncinki kina da girmanki me ya kai ki ki je kina ainihin wato neman wani malami ya san ki ya yarda da ke dan ki ci jarabawa dan ki samu certificate mai kyau ki yi kokarin ki mana ki dogara ga Allah wato waɗannan matsaloli jama'a wallahi matsaloli ne da ke buƙatar sai kowa ya sa baki don in ba a haɗa ƙarfi an haɗa ƙarfe an ƙoƙarin gyara matsalan nan ba na farko dai ba za mu ce 'ya'yanmu ba za su yi makaranta ba mu lallai dole su yi makaranta saboda me saboda su samu ilimi don a samu ci gaba tare da su to kuma in muka ce za su yi makaranta ga ɓarnar da ke biyo baya to kuma wannan ya taka in ka ce to shi kenan bari kai abin da za ka yi ka batta a gida ta gyaru wannan ya wata ran za ta yi aure za ta tafi asibiti wannan wulakanci ya wuce irin abubuwan da ake a wasu asibitoci a garin nan mata in suka je asibiti saboda an ga ba su iya turanci ba ba su firamare ba ba su kaza ba sai a ce wadda ta fara yin waka irin ta gada ita za a fara baiwa magani matar aure da hijabin ta kuma ta je tana sanya wa mata gada a asibiti wai sannan za a fara bata magani saboda an ɗauke ta wai ita ba ta makaranta ba wannan nas da take saka ta ta wannan abu mai wa primary 7 ta gama ko 6 ko kuma secondary school amma sai ta bautar da ita to dole ne sai ainihin wato an yi makaranta to ya za a tsara sai kowa ya sa an tsara yadda al'amari ya gudana kowa dai ya ga fa'idar da aka sa ainihin aka yi tsari ƴaƴa suka da suna sanya hijabi kowa ya ga abin ya ban sha'awa ko to lallai haka za a haɗa kai al'amari ya gyaru in ba haka ba ka je in ka gyara 'yarka tana gida shin wanta ne da ka gyara su tare kai tarbiyyar su zai aure ta ba shi zai aure ta ba dan wani ne zai zo ya aure ta to dan wani yana can lalatacce idan kai kai kokarin kai tarbiyyar ɗanka in baka haɗa kai da wani ya tarbiyyar yan shi ba dan nan naka zai zo ya aure kanwar shi ne wadda kai tarbiyyar su tare yar wani zai je ɗauka wadda take bata da tarbiyya ina ma'anar wahalar da kai shi kai tarbiyyar shi to dole jama'a sai an haɗa kai yasa kaga al'amari a da ya fi gudanuwa dangane da tarbiyya ana ganin cewa da babu karatu babu kaza amma akwai bin ladabin tarbiyya zaka ga tarbiyyar yara tare ainihin al'amari yake tafiya don haka baka shakka ɗanka ya ce yana son yar gidan kowane ne amma yanzu al'amari ya riga ya lalace duk yadda ka bada tarbiyya ga ɗanka yana can zai je ɗauko wata yar banza duk yadda ka bada tarbiyya ga yarka tana can za ta ɗauko wani ɗan banza kuma a makarantar nan zuwa za ta ta je ta dubi wani wanda yake arne ne ma wani saboda kawai suna class ɗaya ta ce shi take so ya za ka yi sun riga sun shaku tun safe karfe takwas suna tare har karfe ɗaya na na na azahar suna tare kai da yaushe ne kuka zauna da ita ka shaku da ita haka har za ka iya gaya mata magana ta ji wannan ya riga ya hure mata kunne sai ta ce shi take so jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan mutum dai ainihin sai roki Allah da wannan iffa ta shi kamewa da ya daga yanzu na sai Allah ya karba musu na uku kuma sai ya ce ya Allah ni kuma na ɗauki ƴan kwadago ne duk gaba ɗaya da suka gama kwadagon su na biya su sai guda ɗaya sai ya ainihin tafi bai karɓi hakkin kwadagon shi ba wannan hakki na kwadago gwargwadon tiya ainihin sa'i uku ne kamar na shinkafa haka sai ya tafi ya bari sai bayan shekaru sai ya dawo wuri na ya ce bawan Allah ka bani hakki na na shekarun nan da suka wuce da na maka aiki wannan mutum ya ce dama wannan gwargwadon sa'i uku sai na ɗibe shi na ririta shi har na sai dabbobi suka yi ta yaduwa garken shanu ne awaki ne garken raƙuma da garken bayi gashi nan dukiya mai yawa tunda abin ya ɗauki shekaru ya ce da ya zo sai na ce gani nan baki ɗaya ta kace sai ya ce karka mini izgilanci mana ni mai tiya uku yaushe ba a ce wannan kaya na miliyoyin ɗiba ya ce wallahi ba izgilanci ba ne ɗiba abinka ya ce sai ya kora dukiyar nan tashi gaba ɗaya bai bar ko akuya kwaya ɗaya ba sai ce ya Allah wannan riƙe amana da na yi idan har na yi saboda kai ne Allah ka buɗe mana halin da muke ciki sai dutse sai buɗe sai suka ainihin fita wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da sauran malamai suka ruwaito shi kaga wannan hadisi ya nuna at-tawassul bil a'mali salihah ma'ana ka roki Allah ta hanyar wasu ayyuka nagari na alkhairi da kai cikin tsarkin zuciya to in muka dubi hadisin farko wannan mutum ya roki Allah ya biya musu wato maganar farko wannan mutum ya roki Allah ya biya musu bukata saboda biyayyar iyaye ashe biyayyar iyaye aiki ne na gari na biyu kuma ya roƙi Allah ne saboda kamewa daga rashin aikata sharri rashin aikata zina ashe yadda mutum zai iya cewa ya Allah don sallar da nake maka ka biya min bukata kaza don kaunar da nake wa annabinka ka biya min bukata kaza haka mutum zai iya buɗe baki ya ce ya Allah saboda rashin aikata zina ko shan giya ko cin haramun ya Allah ka biya mana bukata kaza ma'ana ana tawassuli ga Allah da ayyuka nagari to kuma jama'a ba a yi wa Allah ƙarya ba a yaudara Allah in ka yaudari mutane in kai wa mutane ƙarya zai yiwu kai wa Allah yaudara ko ƙarya ba zai yiwu ba don haka sai in ka san cewa al'amarin da kake faɗe gaskiya ne in ba haka ba da wanne za a ji da ƙarya ko ka da tawassuli da ƙarya da ha'inci jama'a mun gane wannan da kyau ko to sa'an nan na uku kuma ya tawassuli da riƙe amana wanda rike amana din nan al'amari ne wanda yake na daga cikin in aka zo ana cin amamarin duniya ya taho ƙarshe kenan duniya ta kusa tashi kenan don a cikin hadisi annabi yana cewa a'tul ajira ajrahu dan kwadago ku bashi ladan kwadagon shi kabla an yaji fa'araquhu kafin zufa shi ta bushe kafin ya gama gumi daga wannan faskare da ya maka da zaran ya gama ka ɗiba ka bashi hakkin shi to amma yanzu mutum nawa ne zai maka wahala shikenan sai ka cinye shikenan matsalar ta wuce to saboda haka jama'a kun ji wannan shine kashi na biyu na tawassuli ma'ana ka roki Allah madaukakin sarki da ainihin ayyukanka nagari ayyukan nan nagari biyar ya iyaye ne ko rashin aikata wani mummunan abu kamar yadda matar annabi Ibrahim kamar yadda hadisi ya zo cikin sahihul bukhari annabi Ibrahim ya yi hijira shi da matar shi suna cikin tafiya sai suka shigo wani ƙauye wanda yake sarkin garin fajiri ne in dare ya sawa yake aje ana duba mata kyawawa ana kawo mishi yana zina da su sai aka ce mishi ai yalla bai akwai wani mutum Ibrahim ya shigo da wata mata duk tafi matan garin nan kyau sai aka je aka kwato ta da aka je aka kwato ta sai annabi Ibrahim ya lallaba ya ce mata to ke ko an ce miki fa kaza ki ce ni dan uwanki ne dan haka na faɗa dan kada bakin mu ya saba don a dan uwanta ne mana a cikin addinin Allah to haka al'amari ya faru sarki ya je kulle ta daki zai zina da ita yana tayar mata sai ta zabura nan take ta marmaza ta sallah ta daga hannu ta roki Allah ya Allah saboda imanin da ne da kai da yarda da ne da annabinka annabi Ibrahima na kuma kare farji na babu wani namiji da ya taba saduwa da ni in ba mijina ba Allah karka ba da dama akan wannan kafiri a kaina sai ya faɗi sumamme yana farfadiya ma'ana nan ta yi tawassuli da mai ta yi tawassuli da imaninta da ta yi sannan kuma da kare farjinta da ta yi akan bata taba yin zina ba jama'a mun fahimci wannan ashe abin da ake so waɗannan mata namu tun daga 'yan mata da waɗannan samari da yara da kowa mu saka musu imani da Allah da kyakkyawar aƙida da dogaro ga Allah yadda duk halin da suka shiga ciki kada su sake su ɗimauce kar su gigice yanzu gashi wannan kasaitaccen kafiri ya saka ta ɗaka zai zina da ita bata ba da kanta ba ta saurin cewa ai abbaruratu tubihul mahdurati ba ta wannan ba na biyu kuma bata ainihin gigice gaba ɗaya ta manta da Allah ba sai ta koma ga Allah kuna ga nan take sai ya faɗi sumamme ma'ana duk sa'an da yan fashi ne suka datse ka masu yanke kai ne suka ɗauke ka ba gigicewa ba kai ba sai kai da'awatu zannun wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna allan Allah naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina annabi Yunusa da ya buga wa'azi ya wa'azi duk suka yarda irasa yadda zai sai fushi ya bar garin yaga kada bala'i ya sauka abin ya hada da ni to Allah bai yarda da ci bai yarda cewa ya fita garin ba Allah bai ce ya fita ba sai ya fita yana shiga jirgin ruwa sai jirgin ruwa sai da aka kai tsakiya mutanen da akwai tsarki sai jirgin ruwa ya kage ya ki gaba ya ki baya da zai dawo bakin teku ma sai a fitar da wanda za a fitar to amma a tsakiya ya kafe sai ka ce to lallai a cikin jirgin ruwan nan akwai wani gudajjen bawa akai ƙuri'a akai ƙuri'a sai ta faɗo kan mutane sai a ɗibe su a zuba sai ta faɗa kan annabi Yunus sai a ce kai wannan salihin mutum ne yaushe wannan mutum ai bai kama da bayi ba ma ba a san yana da ubangiji da ya gudo ba daga wurin shi sai suka ce to ya za a yi dole aka ɗauke shi ana watsa shi daga cikin mutanen da aka aka zuba sai kifi sai ya haɗiye shi da kifin nan ya haɗiye shi ba ihu ya rinka ya shiga uku ya lalace ba me ya ce la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya a bisa cancanta sai kai ya Allah subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah inni kuntu minaz zalimin ni ina cikin waɗanda suka zalunci kansu na yi abu tun baka ainihin bani umarni in yi ba sai gaba ɗaya kifin ya kasa zaman lafiya saboda me ya ɗauki wani bawan Allah salihi ya zama mishi wani irin kashi a cikin ciki ya kasa samun zaman lafiya dole sai da ya zo ya amayar da shi sannan ya zauna lafiya to sai manzo Allah ya ce duk wanda ya shiga halin bakin ciki ko damuwa ko nunkufurci yayi wannan addu'a sai Allah ya fishe shi daga halin da yake ciki duk matanmu da 'ya'yanmu da duk almajirai da ɗalibai kowa sai a koya mishi wannan masu sata kai ne masu satan mutane ne yan ɗaukan amarya ne suka ɗauke ki ba ihu za ki rinka yi ba ba ihu za ki sai ki zo kina yin wannan zikiri sai ki ga Allah maɗaukakin sarki sai ya sa mota sai ta ɗauke wuta gaba ɗaya duk fulogin duniya su gyara shi ya ki tashi zikirin ki ya tsaye da motar ba yadda za a yi sai asirin su ya tono to abin da yake kenan ka gama ta annabi ibrahim abin da ta kenan to ka san mata da firgici kuma sai ta daga ita sai shi wannan babban sarki kuma ya faɗi sumamme sai ta ce ya Allah kuma kada a ce ni na kashe shi Allah ka tashe shi nan da nan kuma sai ya tashi ya watsake amma bai daddara ba sai sake kai hannu zai taba ta ta sake wufte sallah ta roki Allah nan da nan sai Allah ya sake make shi sai faɗi yana farfadiya ta sake kuma roƙon Allah ya Allah wannan kasar gumin kafiri ya mutu a ɗakin nan kuma a ce ni ce Allah ka tashe shi sai ya tashi karo na uku suka sake haka sai ya ci haƙura da kan shi ya haƙura linzami ya fi ƙarfin bakin kaza wannan ba za ta ciyu ba ba za ta haɗiyu ba wannan ta yi zikiri ta fi ƙarfi na baiwar Allah ce ya zai da ita dole sai ya haƙura ya fito da ita sai ya ɗauki baiwa ya bata ya ce wa yaran shi ai wannan aljana kuka kawo mini shi ne tana zuwa ta ce ya ibrahim kaga Allah ya wulakanta wannan kafiri kuma ma ya ɗauki baiwa ya bani wannan baiwar ita ce ta zo ta haifi annabi isma'il ita ce kakar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ke jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kaga tawassuli kenan dan haka a saka wa mutane imani da Allah da kyakkyawar aqida wallahi duk abin da zai biyo baya sai ku ga mai sauki ne jama'a dan haka wannan zikiri sai a koya wa yaran islamiya mata ne na islamiya dattawa ne samari matasa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimina manzo Allah yake duk wanda yake yin wannan in ya shiga halin damuwa sai Allah ya fushe shi mun gane wannan da kyau ko to sai kuma nau'i na biyu na tawassuli shine me mutum ya ainihin yi tawassuli ainihin da Allah bi du'a'ir rajul salih shine abin da muka faɗi ka nemi wani bawan Allah mutumin kirki ya roƙan maka Allah to wannan ainihin tawassuli ne in ya roƙi Allah nan ko ka bashi ya roƙa maka Allah ka tafi ko kuma ainihin in ya roƙi Allah ka roƙi Allah da addu'ar shi duk wannan daidai ne a cikin addinin musulunci saboda ainihin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance suna yin haka kamar yadda muka faɗa a zamanin Sayyidina Umar sai ruwa ya karanci aka samu fari sai suka fita filin Idi da suka je filin Idi sai Sayyidina Umar ya kira Abbas kawun Annabi ya ce ka wuce gaba ka roƙi Allah mu roƙi Allah da addu'arka Abbas ya wuce ya roƙi Allah ya ce ya Allah ga mutane sun tafa ni gaba in roƙe ka akan ka biya musu bukata Allah ka biya musu bukatarsu Umar ya ɗaga hannu ya ce ya Allah mun kasance a da annabin ka na da rai shi yake roƙan mana Allah sai ka shayar da mu a yau annabin ka ba shi amma ga kawun annabin ka ya roƙan mana kai Allah ka amshi addu'ar da ya mana kaga wannan ba at-tawassul bane bizzati ba wai da zatin shi ba cewa suka yi dan alfarmar kawun annabinka cewa suka yi dan addu'ar da ya mana ka amshi addu'ar da ya mana to wannan ya halatta ainihin a cikin shari'ar musulunci haka ma wannan matsala ta faru a zamanin ainihin sayyidina muawiya haka al'amarin ma ya faru shi kanshi annabi yana tsaye ranar juma'a yana hudu ba ai sai wani bakauye ya shigo ya zo ya tsaya saitin annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi tsayin daka yace ya rasulullahi hanyoyin samun arziki duk sun tsaya babu ruwa dabbobi sun mutu iyalai yunwa ta kama su ka roki Allah Allah ya kawo ruwa sai manzo Allah nan take sai daga hannu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu ana zai ce mun rantse da Allah babu hadari wanda ya taso a Madina yace tsakanin mu da mu da mu dutsen Sala wani dutse ne a ainihin Madina yace babu wani shamaki balle mu ce hadari ya taso ba mu gani ba yace kawai sai muka ji tsawa ta buga kwaran kwatsa nan da nan radadadada yace nan da nan sai ruwa tun daga wannan juma'a sai da aka sake wata juma'ar kuma ruwa kawai ake manzo Allah yayi addu'a sai ga wannan ba kauye ko kuma wani ya sake shukowa da gudu yace ta haddamatil buyuti ya rasulullahi duk gidajen kasa duk sun rushe sauraye duk sun abin nan ka roki Allah Allah ya tsaye da ruwa ya rasulullahi sai manzo Allah ya daga hannu roki Allah sai da ainihin ruwa ya tsaya kuma Anas ya ce kuma sai mu ga duk inda annabi ya nuna ba ya roƙi Allah Allah ya tsaye da ruwa ba Allah ka kai ruwan wuri kaza Allah ka kai kan tuddai ka kai gonaki suka ce duk inda annabi ya nuna sai su ga ruwan yayi haka daidai wurin suka ce sai suka ga Madina ta yi kamar ainihin wani ikilili kamar wani faranti ga ta a kewaye haka amma gefe dama da hagu gabas da kudu da arewa ana musu ruwa suka fito kuma da hagu gabas da kudu da arewa ana musu ruwa suka fito kuma suna tafiya za su koma gida wannan juma'a ga rana ta fito ga kuma kasa ta yi cabi to kaga wannan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka zo suka roka to irin waɗannan jama'a suna da yawa to abin da ya halatta kenan a cikin addinin musulunci dangane da tawassuli ko ka roki Allah da sunayen shi da siffofin shi ko ka roki Allah da kyawawan ayyuka ko kuma ka ainihin roki Allah ta hanyar addu'ar wani bawan Allah bayan haka duk wasu hadisai da ake kafa hujja da su akan ainihin wato tawassuli waɗannan ainihin ba su inganta ba mun fahimci wannan da kyau ko kama ainihin wai da ake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allahi azim ku roki Allah dan daraja ta saboda ina da girman daraja a wurin Allah gaskiya annabi na da girman daraja a wurin Allah amma bai faɗi wannan magana ba ba hadisi bane wannan magana ce wadda bata da asali shi yasa babu kyau a ce dan daraja annabi kai min kaza ko kuma kai min kaza dan annabi ko ka dubi wani mutum dan uwanka ka ce wani kai min kaza dan san annabi sai dai Allah zaka ce Allah dan san da kake wa annabinka ka biya min bukata kaza ko kuma ni dan san da nake wa annabinka san da kake wa annabinka siffa ce gare ka ya Allah dan haka nake roƙonka ka biya min bukata saboda ita san da ni kuma nake wa annabi to siffa wato ibada ce da ka dora min dan haka nake roƙonka ka biya min bukata saboda san da nake nabi amma karka ce wa wani wani dan san annabi da ni nake ko dan san annabi da kai kake biya min bukata kaza a'a sai dai ka ce wani dan Allah ya mini kaza amma ba za ka ce dan Allah ko dan san annabi ko dan annabi ba duk waɗannan shirka ne a wajen lafazi kuskure ne bai halatta mutum ya yi su ba jama'a an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu don haka a je a nemi waɗannan littattafai guda biyu qa'idatun jalila fi tawassuli wal wasila na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah za a samu gamsasshen bayani game da tawassuli sannan da kuma littafin at-tawassulu anwa'uhu wa ahkamuhu na wannan shi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ka kuma samu littafin Taysirul Aziz Al-Hamid sharhi ne na kitabut tauhid na Sheikh Sulaiman jikan Muhammad Ibn Abdul Wahhab da ya sharhin littafin kakan shi ko kuma ɗaya sharhin na ainihin wato kitabut tauhid Fathul Majid ko kuma ɗaya sharhin mai suna Qurratu Uyunil Muwahhidina ko kuma dai littattafai waɗanda manyan malamai na salaf suka ainihin rubuta zaka samu gamsuwa akan haka don haka ya jama'ar musulmi bai halatta ko wajen tuntuɓe ka gabza tuntuɓe ka ce dan darajar shehu Allah ka kiyaye ni ko kuma shehu da Bello ya faɗi ko kuma rawanin sarkin musulmi duk wannan kuskure ne jama'a duk abu in ya same ka ka kira Allah tuntuɓe ne kai wata musiba ta same ka ka koma ga Allah kai tsaye kar ka sake su yaudare ka yanzu jama'a ko da a ce ya halatta in ka zo tuntuɓe ko wani abu ka kira sunan wani don Allah ka kira sunan Allah bai fi ba to balle bai halatta ba dan me zaka fada wa abin da yake bai halatta ba ka rabu da abin da yake shine shari'a in kai baka samu lada Allah ya shiryar da mu to wannan shine ainihin takaitaccen bayani da zamu yi dangane da tawassuli don haka ainihin zamu ci gaba da karatun wannan littafi na sifatus sala الشيخ المحدث العلامة النحرير أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله يتي عاشرا لفظ الدعاء تقوم وكان من آخر ما يقول بين بين التشهد والتسليم daga cikin karshe karshen abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗi tsakanin tahiyar shi da sallama wato wannan addu'a tana daga cikin waɗanda galibi ita yafi kawowa daga karshe karshe yakan ce Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وانا حديث الإمام مسلم وأبو داود وأبو عوانا سوسك رويتوش فسر الشيشيني اللهم اغفر لي ما قدمت الله كغافر تامن ليففكا دنا قباتر معنا ودن دنا سوك وجه كل إنا جاء من جماعة وانا إلن همزة الوصلي ba a ainihin wato zuwa farko wato a tsakiyar karatu a ce Allahumma igfirli sai dai Allahun maghfirli an fahimci wannan da kyau ko saboda fi'ilu amrin ne daga sulasi ghafara ghafara to irin wannan idan suka zo kamar zahaba ghafara da irin waɗannan duk in suka zo a wajen fi'ilu amrin idan alif ya bayyana to hamzatu waslin ce don haka ba za ka ce Allahumma igfirli ba sai dai Allahumma ghfirli sai ka kaɗe wannan ainihin alu da taɓi Allah ka gafarce ni ma'ana ka gafarta min abin da na gabatar wa ma akhartu da kuma abin da zan jinkirta ma'ana abin da zai biyo baya nan gaba na kurakurai Allah ka yafe ni wa ma asrartu da abubuwan da nayi a sirrance haka ya kamata a karanta wannan wuri jama'a a iya yin dauri kaka zo kana cewa wa ma asrartu asrartu ka saki lebanka haka asrartu wa ma asrartu da abin da ne a boye wa ma a'lantu da abin da ne a bayyane wa ma asraftu da barnar da nai dukka yafe mini wa ma anta a'lamu bihi minni da ma laifukan da kai ka fi ni sanin su ya Allah dukka yafe ni anta muqaddimu Allah kai ne mai gabatarwa kai zaka gabatar da wani akan wani Allah kai zaka kai wani a matsayi kaza Allah kai zaka sa wani ya ci gaba shi yasa duk sa'an da aka gina mutane akan irin wannan aƙida duk sanda kuka tsaya takara kuka tsaya ta sarauta ko ta wani mulki na siyasa ko ta wata har matsala addini ce limanci ne malanta ya zama kaga wane yana gaban ka sai ka ce Allahumma antal muqaddimu Allah kai ke gabatarwa kuma ka gabatar da shi dan haka na yarda sai kaga Allah ya tabbatar da girman ka yanzu a ƙasar nan akwai wasu manyan bayan Allah waɗanda suka gabata su Shehu Usmanu dan Fodiyo da Muhammadu Bello dan shi da babban kanin shi shaƙiƙin shi Malam Abdullahi Gwandu Malam Abdullahi Gwandu me yasa kace kaje ake ce mishi Malam Abdullahi Gwandu shine gwamna na Gwandu gwamna ne na Gwandu Shehu Usmanu kuma shine khalifan musulmi a lokacin Shehu Usmanu sai ya rasu to sai zama abdullahi gwandu yana da dan matsala tsakanin shi da irin waɗanda ke kusa da shehu don haka sai ba a je an gayo mishi da wurwuri shehu ya rasu ba zai aka jinkirta da kuma ya zo zai shiga garin sokoto a lokacin nan dare ya yi ya ce a buɗe mishi ƙofa aka ce a'a sai gari ya waye saboda ana marmaza a yi mu baya ga ainihin Muhammadu Bello dan gidan Shehu Usmanu wanda yake a bisa cancantar ɗabi'a da dacewa ta ilimi da komai Malam Abdullahi ya kamata a sa domin uwarsa ɗaya ubansa ɗaya da Shehu Usman dan Fodiyo yana da wadataccen ilimi dattijo ne mutumin kirki bawan Allah malami kuma gwamna duk cancanta ya cancanta amma saboda an samu matsala kadai shi dai ga dai wata matsala da suka dan tasa shi gaba sai kwana a nan kofa gwamna guda kamar yanzu misali a ce shugaba ya rasu sai a ce ga wani gwamna ya tinkaro zai shigo federal capital sai wasu 'yan sanda su tare daga road block ya kwana a nan road block din kuma ya haƙura malam abdullahi gwandu gari ya waye ya shiga garin sokoto lokacin an yi wa muhammadu bello mu baya a ya zama shine khalifa bai je ya tada fitina ba in kai ne yanzu sai kai ma ka hada taka kungiyar ko ai juyin mulki ko kuma a hau wa'azin raddi ko a hau bayani shikenan duk sai ku dagwalgwal al'amarin musulmi saboda mas'alar ka kai kadai ba za ka haƙura ba malam abdullahi gwandi ya haƙura ya tafi zai yi wa ɗan shi kenan mu baya a tun da ɗan wan shi ne sai shi muhammadu bello sai ya taso sai ya ce a a zauna kai ne babba yau kai ne malamin mu kai ne shugaban mu ya mishi mu baya a yace ne maka mu baya a matsayin ka na sarkin musulmi wane ne baya ganin girman shehu abdullahi gwandu yanzu to abin da ake bukata kenan dan son mulkin nan da kake dan son sarautar nan ka dan hakura in Allah ya gabatar da wani ka bi sai Allah ya tabbatar da naka girman a matsayin ka sai ka zama kai ne dattijo amma in ka janye ka ce baka yadda ba na farko dai abin da duk Allah ya riga ya tsara babu wanda ya isa ya rugurguza shi saboda haka a kan ka rusa wa Allah nashi shirin sai ya rusa kai rusa shirinka abin da ya faru ga Yahudawa kenan da Allah ya zaɓi Muhammadu ɗan Abdullahi ya ce shi ne annabin shi na ƙarshen zamani suka ƙiyarda Yahudawan nan su ne mafiya girma da Allah yake so ku dubi yadda yake cewa wa'anni fabbaltukum alal alamina na titita ku na girmama ku na kambama ku wala takunu awwala kafirin bihi kar ku fara kafircewa kar ku zama ku ne na farko farkon kafircewa annabi na duk nasihar duniyar nan Allah ya musu sai suka kiji girman su bai zo ya zube ba girman su ya zube daga baya saboda haka jama'a garin neman girma kaka je ka samo kaskanci da kankanta ka yarda cewa Allah shine al-muqaddim Allah shi ya gabatar da wani ya zama malamin masallaci malamin wa'azi baki daya malamin jiha malamin kaza shugaban kaza shi ya zama liman shi ya zama kaza in ka sallama sai kaga Allah ya tabbatar maka da naka mukamin wannan arba'una hadisi da ake karantar da mutane kullum abin da ake so mutane su duba ilmomi ne masu yawa gashi nan annabi ya ne wa abdullahi dan abbas wasiya yana cewa kasancewa abin duk da Allah ya sa ya nufo ka zai dace da kai wannan abu ba zai kauce maka ba tabbas wurin ka zai je to gashi dai yana cikin addu'ar annabi yakan ce Allah yakan ce antal muqaddimu Allah kai ke gabatar da wanda ka so wa antal muakhiru Allah kai ne kake jinkirtar da wanda ka so duk wanda Allah ya so ya mai da shi baya sai mai da shi baya la ilaha illa anta babu abin bautawa da gaskiya a bisa cancanta sai kai ya Allah jama'a mun fahimta to wannan ita ce addu'a daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan yi ainihin a ƙarshe ƙarshen sallar shi da izinin Allah sai gobe mun zo za mu karasa karatun wannan littafi mu tashi ainihin at-taslimu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika